الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب تحية المسجد باب تحية المسجد طيب ماذا بتحية المسجد ولم يأتي به أليس كذلك مين ونيني قال وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب ابن الحكم الخزاز قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga sayyidina Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uridat alayya ujuru ummati an nuna min an bijiro min da ladan al'ummata hatta alqaza yukhrijuha ar-rajul min al-masjid mun karanta mana mun fassara kuma yana ade to hadisin ya kare kira wa'urat alayya zunubu ummati aka kuma bijiro min da zunubin al'ummata wannan kaza zunubi ne wannan kaza zunubi ne bai ce falam ara zamban a azama min suratin min alqur'ani aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha yace bai ga laifin da yafi girma ba kaman a ba mutum alqur'ani ko aya ya haddace zai ce ya manta wannan hadisin da'ifi ne akhrajahu abu mun karanta shi cikin abu dawud da tirmizi ko babu tahiyyatul masjid babu da yazo na bayanin tahiyyatul masjid gaisuwan masallaci gaida masallaci gaisuwan masallaci ma'ana in mutum ya shiga masallaci sai raka'a biyu gaisuwan masallaci kenan aka ce mishi tahiyyatul masjid قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا أبو علي زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد السامري الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أمر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتمنزل الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا دخل أحدكم المسجد إن ينكو يشق مسلاتي فليركع ركعتين قبل أن يجلس فليركع ركعتين قبل أن يجلس yayi raka'a biyu kafin ya zauna shi ake ce tahiyyatul masjid kenan abinda manzo Allah ya faɗa kenan ko to qabla an yajlisa to in ya zama da ya shiga sai ya zauna kuma fa eh yace qabla an yajlisa wa qad jalasa al'ana wa lam tafut طيب معنى تهية المسجد لا تفوت بالجلوس جاي ما هو دليل ما هي دليلي أكثر يا سليك هرنك صليت ركعتين قال لا قال إيه قم وصل واركع أليس كذلك هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلهم عن مالك dukkan su daga imamu malik suka rawaito kenan ko to abinda manzo Allah yake ya faɗa kenan in ɗayan ku shiga masallaci ya yi aka abi qultu malan yace wa ila hadha zahaba jama'atun min ahli al-ilm ma'ana abinda da yawa cikin malamai suka faɗa kenan in mutum ya shiga masallaci kada ya zauna sai yayi tahiyatul masjid anna man dakhala al-masjida la yajlisu حتى يصلي ركعتين تحية المسجد وإليه ذهب أبو سلمة ابن عبد الرحمن والحسن البصري ومكحول وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق duk suka ce lalle ne sai an yi tahiyatul masjid din nan ko wa zahaba qaumun ila annahu yajlisu wa la yusalli wasu malamai kuma suka ce mutum ya shiga ya zauna ba sai ya yi tahiyatul masjid ba wa ilaihi zaba ibn sirina muhammad ibn sirina kenan ko wa ata ibn abi rabah wa nakhai wa qatada wa bihi qala malik wa thawri wa ashabur ra'i al ahnaf kenan to mene mecece hujja me dalili ba abin da suka kawo sai dai su ce wancan din ai ba wajibi bane ko to amma da suka ce za a zauna ba sai an yi ba ba su ce ga hujjansu ba wanda suka ce sai an yi ga abin da manzon Allah ya faɗa kenan ko to yanzu menene mazhabin imamu sahibu sharhi sunna abin da yace ga abin da yace babu tahiyyatul masjidi babin da yazo na maganar tahiyyal tahiyyatul masjidi sai kawo hadisi kuma sai hadisin da ke cewa ayi sa'an na ya kawo malamai su sun ce a yi wasu sun ce kar a yi to shi ina yake wani menene ya zaba a yi saboda me eh a babu tahiyyatul masjidi bai ce a yi ko kar a yi ba unwanin baya goyon bayan a yi ko kar a yi ana kawo unwa ne don a tabbatar ana kawo unwa ne don a kore ba haka bane ba to sai kawo nassin da manzon Allah ce a yi sannan ya kawo malamai sun kasu gida biyu wa'in sun ce za a yi wa'in suka ce ba za a yi ba to a wani mazhabi shi yake kenan za a yi saboda me nassin da kawo babu ma ya kulu idza dakhala al-masjid babin da ya zo na bayanin in mutum zai shiga masallaci mai zai faɗa قال أخبرنا أبو أثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم منظر الله يزي شقف صلاتي سيب محمد صلاتي والمحمد صلى الله عليه وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك هذا سند فيه انقطاع لأن هو يقول فيه انقطاع وقد اختلف في وقد اختلف في إسناده ومتنه كثيرا كما في إلى الدار قطني أليس كذلك؟ قال أبو عيسى حديث فاطمة حديث حسن حسن الإمام أبو عيسى إمام أبو عيسى الترمذي هذا الحديث وليس إسناده بمتصل يتي إسناده ليس بمتصل فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى قلت وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي حميد وأبي أسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك مفهوم وفي رواية إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك هذا إسناده حسن وذاك خرجه إمام مسلم أكا هكا حديث زي أي زي أي كده شيء كنا زي تفي كنا إيه إيه abin da suke yi kenan duk wanda ya san masu Allah ya karya shi kaga abin da ya faɗa ya ce لأن فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى abin da ya tabbata su shi suke faɗa ba ruwansu da kaza kaza ana son a tabbatar da abu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba sa kallon kowa kuma fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su faɗi abin da yake ya tabbata abin da bai tabbata ba su ce bai tabbata ba to wannan aiki suka yi suka yi wahala aka tattaro waɗannan abubuwa sa'an na mutane su zo ai kaza ai kaza ai kaza ai a wasa ake yi aikin wasa ne a'a ba aikin wasa ba ne in ba za ka iya ba sai ka je ka nemi abin da za ka iya ka koya ka yi amma ilimin hadisi sai waɗanda Allah ya hore ba ya fi komai wuya da wahala babu fadlil qu'udi fil masjidi lintizari salati babin da yazo na bayanin falalan zama cikin masallaci don jiran sallah an yi sallah ana jiran a zo kuma a yi sallah ko ya zo da sauran lokaci sauran minti biyar minti goma minti goma sha biyar ya yi nafila yana zaune yana jiran a tada ikama ya yi sallah ya to me yake wace falala ke ciki قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن محمش الزي الزيادي الزي الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القتان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجكو؟ قال يتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه mala'iku suna yi ma salati suna yi ma addu'a in kana zaune a cikin inda kai masallaci kana jiran ai sallah me suke cewa suna cewa Allahumma gfir lahu Allahumma arhamu ma lam yuhdith matukan alwalaka bata warware ba wa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abu hurairah ya ci gaba da cewa kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yazalu ahadukum fi salatin ma kanat tahbisuhu ɗayan ku ba zai gushe ba a cikin sallah matukar sallan ta tsare shi ta rike shi a cikin masallacin yana jira ayi sallah wala yamna'uhu an yakhruja illa intizaruha ba abin da ya hana shi fita daga masallaci sai dai jiran ayi sallah din قال وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال ما دامت الصلاة تحبسه ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة وأن رواية لفظ تكين هذا حديث متفق على صحته أخرجه من ترك عن أبي هريرة قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي نوبة ابن أبي توبة الكشميهني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن رشدين ابن سعد قال حدثني ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن عثمان بن أن عثمان بن مذعون wani bawan Allah ne sahabi cikin sabon manzo Allah sunan shi Usman bin Maz'un ata annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala shi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna saboda shauki na ibada son ibada baya son duniya shi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qala sai ce izal izallana fil ikhtisa ya manzon Allah kai mana izini mu je mu karya sha'awar jikinmu daddaka kenan ko da mu je mu cire sha'awar jikinmu sun san hanyoyin da suke bi a cikin marairan mutum an fahimta sai a cire sha'awan baya jin baya jin sha'awa balle balle sha'awa ta dauke mishi hankali fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa laysa minna man khasa wa lahtasa inna khisa'a ummati as-siyam ce ba shi cikin mu wanda ya je kashe sha'awarsa ya yi ko ya sa aka yi mishi ko ya yi mawani ce ba shi mana manzon Allah ya hara kenan in kana son ka yi irin wa'annan cikin addinin mu sai ka ɗaga lizimci azumi in kana azumi zai rage maka sha'awa amma ka je ka kashe sha'awan baki daya haramun ne ba haƙƙinka ba ne ba ka da haƙƙi kan ranka da lafiyarka da menene da menene an fahimta so yake je kaɗai ta yana ta ibada yana ta ibada ba zai sha'awa ba balle ya aure balle ya haihu an fahimta faƙala ya rasulallah idan lana fi siyaha ya manzo Allah kai mana izini mana da siyaha siyaha yana cikin wayansu matakan sufaye a wayansu suna yi mutane su akwai wanda suke siyaha shine ka ta ba yawo ba ne yawo ai ka tashi cikin jama'a ma za ka yi yawo siyaha shine ka fita cikin mutane jama'a ka je ka kaɗaita kai kaɗai kana ibada shine siyaha kenan ko فقال سيمن زو الله صلى الله عليه وسلم يجي إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله سياحة الأمة سياحة الأمة شيء ياكن تاد الدين الله manzo Allah yana nuna mutane abin da zai karfi ne ka shiga jama'a ka shiga mutane yadda za a tada addinin Allah ba yadda za a kashe addinin Allah ba qala ya rasulullah idzan lana fi tarahhubi ya manzo Allah to kai mana izini mu yi attarahub rahabaniyanci kenan rahabaniyanci shine mutum zai lazimci masallaci baya fita yana cikin masallaci shi ibada an fahimta abinda ake ce rahabaniyanci kenan ko an tuna juraydu da rahib ko abinda yake sama an tuna kisan jurayj tun cikin buhari ko shine shine aka ce la rahabaniyata fil islam ka zauna masallaci baka komai sai kana ibada kana to waye zai ba za ka je kasuwa ba ba za ka je kai noma ba ba za ka je kai to in kowa ya zauna haka bai ba waye zai ya zai samu abinci a ci wannan zaman da kai kai cikin masallaci kace ka ibada kake yi sai da aka samu mutane dubu sun aiki tukun kai ka samu wannan yaje ya noma wannan yaje sau ya gyara wannan ya kawo kasuwa wannan ya sai dafa ya dafa sannan ka samu kaci wannan yaje ya shuka wannan yaje kasuwa ya sau ka je kasuwa ka sai yanki zaka dinka riga aka je in aka aka bi tasalsul yadda aka yi har abin ya zo wajen ka mutun nan suka aiki da shi har haka lafiyar ka haka menene da menene to haka in kowa ya ce zai zauna baya aiki to ya rayuwar za ta tafi za ta tafi ba za ta tafi ba to in ana son a san ma'anar tawakkuli waɗannan ake duba ina ma'anar tawakkuli tawakkuli shine ka yi tawakkuli da zuciyarka amma gabobinka suna aiki ka tashi ka je ka yi daku ka yi noma ka yi sana'a ka yi menene duk abubuwan da ake ya halatta ka je ka yi sa'annan zuciyarka ta yi tawakkuli sai Allah ya bayar to shine tawakkuli kenan a shar'ance tawakkuli da zuciya ake ba da gabobi ba fa za ka je da gabobinka ka yi aiki in noma za ka yi ka yi noma in sana'a za ka yi in kiwo za ka yi in menene za ka yi duk abin da za a yi ka je ka yi yadda kowa ke yi sa'an nan ka yi tawakkuli da zuciyarka cewa sai Allah ya bayar kuma yana hannun Allah ne amma ka je ka zauna ka ce ka yi tawakkuli ka rusa addini ba tawakkuli kenan ba shi yasa aka ce la rahbaniyata fil islam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة أي رهبانية أتشين الأمة الجلوس في المساجد انتظار الصلاة إلى ما أنا وأنا مقرأ إيه دنجرا صلى إن أقدم صلى فا sai a je ina jiran sallah ya zaunar da kai masallaci kuma masalla ba ana yin awa 24 ba ana yin ta awa 24 bane abinda kake jira ai sallama ana fa iza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katiran ba haka Allah ya faɗa ba to abinda ke faɗa abinda yake zaune da kai masallaci kana jiran sallah ne ashe ba ka makale masallacin ba ka fita bane ana idan da sallah zaka tashi ka tafi neman abincinka to mana tawakkuli kenan rahabaniyanci kenan a cikin musulunci ويروى لا رهبانية في الإسلام aka rawaito ana rawaitowa cewa babu rahibanci a cikin addinin musulunci suna tun tun zamanin jahiliya ne suna yi tun zamanin jahiliya suna yi shekaru da dama akwai manya-manya in ka je inda ake manya-manyan coci za ka gansu ba sa fita shi zuwa wani lokaci har yi umar yarkai sai ce tudhiqu zalama bil isha'ika annaha manarata mumsi rahiban mutabattila dunero salama bil isha'i ka annaha wai tana haskaka duhu lokacin dare lokacin duhu ka annaha ka ce wannan abin manaratu mumsirahiban mutabattilan ka ce waje ne da ake haskewa na wanda ke yambanta halin kasancewa shi yana rahibi mutabattilan ya yanki da kowa ba shi da ba shi da alaka da kowa sai cikin masallaci din haka kisato juraidun rahib ya kasance juraidun rahib wani bawan Allah ne yana sama ne yana cikin suma'an shi ciki yake baya sauka baya komai ibada yake to tunda Allah ya halicci dan adam sai ya ci tukun ya rayu in ya ci kuma zai je ya fitar ba haka bane ba sa'an ya nemi wani saka to in ka ce kai kayi yanke ibada za ka yi ta yi tuya za ka yi da wannan rayuwa ke to halin kasancewarsu kenan suna rahabaniyanci yana cikin sallah sai mahaifiyarsa ta zo tana kwalla masa kira juraiju juraiju bata san abin da yake ciki ba sai ce ya Allah sallata ga mahaifiyata sai ci gaba da sallar shi gobe ta zo tana kwalla kira in za ta zo tana kira sai ya dace lokacin yana sallah to da aka yi so uku sai ta tsammanin cewa kin an samu ta yake yi to sai ta yi mummunar kalma game da shi insha Allah sai kai arba da karuwa me hada rahibi da karuwa tana shashancin ta shi kuma yana sama yana ibada ba haka bane ba to amma tunda mahaifiyarsa ce ta yi masa addu'a ana maimaita wannan ne don mutum ya kiyaye addu'an iyaye mutum ya yi ma iyayensa biyayya mutum ya yi maka za ka kari mutum ya wulakanta iyayensa duk da cewa halin ɗan adam yana da wahala amma za a yi kokari ne a kamanta wahalar ita ce uwarka mahaifiya ita kare za ta haifi 'ya'ya goma ko biyar ko bakwai ita kare take duban su a yi abinci a yi musu kaza ta kula da wane ta kula da wane ta kula da wane in sun girma su duka mutum su duka ba za su iya dubanta yadda ta duba su su duka an fahimta ita kadai take kula da su har suka yi makaranta har suka girma suka je suka samu aikowa to su duka su haɗu da kokarinsu ba za su iya kulawa da ita irin yadda ta kula da su ba haka ubansu shi ya haife su su goma su ashirin ya ta fama da kowa da kowa ba za a ce sai da wannan ya girma aka haifi wannan ba sukan zo su haɗu mutum biyar mutum bakwai duk yara ne shi yake ta fama shi yake ta fama suka zo suka girma wannan ya kama aiki wannan ya kama sana'a wannan ya kama ya zo yana bukatar su su dukka su haɗu ba za su iya shi mishi yadda abin da ya musu ba in wani ne yana kasuwanci aka ce to je a to ai mun yi a neman dan wani daki mana shi ma ya yi ai ni nayi ko ni nayi ya ake yi ba haka ake yi ba yadda uba ya zauna ya duwa 'ya'yan shi su goma su yana ta fama ba ya iya bacci ba zai ci abinci ba sai in suka girma duk suka yi waye suka yi kudi suka zamu kasuwanci suka menene suna iya kula da shi yadda ya kula da su dukkansu su haɗu in wannan ya yi kwana biyu uku hudu zuwa ce ta ai sati ne nake ta yi a nemi ɗan wani ɗakin mana shi ma ya zo ya yi ina ruwanka in ubanka na bukatar ko shekara nawa ne ba dole ka yi ba ba za a iya ba yana da wahala mace da take da take da rauni za ta kula da ƴaƴanta goma wannan ji makaranta ta yi abinci wannan na zuwa ta duk abin da za ta da su wallahi su biyar bakwai goma din nan ba za su yi haɗuwa su haɗa kansu su kula da ita yadda ta yi musu ba baya faruwa ha in ka ce yana faruwa ya wadatar ba sai ka ce sosai ba in ka ce sosai kuma alaman wani abu kenan ɗan fahimta sai ta ce in sha Allah juraidu shi kayan arba da karuwa juraidu bai san abin da ake ciki ba ana fahimta wannan kisa kisan juraidu kenan cikin buhari ko to ana nan sai wata karuwa ta je ta samu ciki ta haihu aka zo unguwa waye miki ciki sai ta nuna yana nan shi yayi waye miki ciki shi ta nuna kai ka sauko kuke nan masu gemu masu gajeren wando duk inda ibada kake wallahi sai an samu abin da za maka la maka sai an samu kowa zai shakiyanci a wuce lafiya in kai kuskure daya sai an kamba mashi don a bata su ba ka sauko ka ce ku kenan masu kaza kaza kaza kaza aka zo ana rusa mishi gida bai san abin da ake ciki ba ya ga ana rusa gida ya leko lafiya sauko ka ga ko lafiya ne ko menene ya ta gashi ta ce kai kai mishi kai kai mata ciki kuma ka ce kai ne rahibi sama kai kana ibada sai ce to na san asalin wannan magana addu'an hajiya ce addu'an babata sai ce addu'an uwarsa ce abinda nake alfarman da nake so a kai ne wajen kuma haifiyata kar a zantar da hukuncin komai sai aka je da shi wajen mahaifiyarsa ce hajiya mahaifiyarta kimin addu'a Allah ya karba ka kimin addu'a kuma Allah ya warware wannan ba haka bane ba to sai ta fahimci al'amarin yadda yake ashe ba daidai ba daidai bane ta yi masa addu'a sai ta yi addu'a da Allah ya warware abin yace shikenan an gama mu tafi aka je wajen karo da dan jinjirin da aka haife shi jiya ana kallon shi mai zai faru zai ce ya babu man abu zai ce abu ya abi ra'il ganam ya kai dan jinjiri wane ne ubanka sai ce makiyayi shikenan na bar ku lafiya ba ba ja ya kama hanya a a to ya zama waliyi kuma kenan saboda dan da aka haife jiya ko shekaran jiya yayi magana iza za ce lam ya takallam fil mahdi illa kaza kaza kaza da jurajira sai kama hanya zai ce a a ka tsaya za mu gina maka da zina za mu ce a a ba na bukatar komai tubali da abinda kuka lakan da kuka rusa din da shi za ku gina ba na so a gina min da komai ya koma kuma yana ibada shi an fahimta rahibawa kenan wa zalika mithlu al-iqtisa wa atinaki salasil wahalhalu ne suka jawo makansu da kuma mutum ya je daura kanshi cikin sarka yana saboda ya samu damar ibada wa ma ashbaha zalika mimma kanat ar-rahbaniyya tatakallafuhu wa tabtadi'uhu kamma da makamancin haka abinda rahibawa suke wahal da kansu kuma suna kirkirowa wudi'at an hadhihi al-umma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hanya su bace ba aikin su bane ga abinda manzon Allah ya nuna abinda za a yi babu karahiyatul bai'i wa shira'i fil masjidi babin da yazo na an hana ciniki a cikin masallaci sai da sayarwa a cikin masallaci fil yace me fil masjidi in aka ce fil masjidi ma za yasduqu ma fil masjidi hadhihi al kalima tasduqu limadha yanzu eh cikin masallaci waje kuma fa eh masallaci ne ko ba masallaci ne ina ma na haraba ina ma na haraba eh faɗaɗawa faɗaɗawa ba masallaci ba ne wajen zai dauki hukuncin cikin masallaci ko ba zai dauka ba eh masallaci bai cika ba fa misali ba ga masallaci ba ga library ko ga ofishin mu ko in na shiga ofishi yanzu sai na yi tahiyatul masjid eh sai na yi tahiyatul masjid amma na shigo ran fa ran shiga library za a yi tahiyatul masjid amma me ya ce yana masallaci ko yana cikin masallaci duk daidai ne duk daidai ne amma wannan hukunci me ya shafa cikin ƙwariyar masallaci ba haraba masallaci ba eh قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظور الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تناشد الأشعار في المسجد manzon Allah ya hana a rinka wake wake wake a cikin masallaci wa anil bai'i wal ishtira'i fihi ya hana saye da sayarwa kuma a cikin masallaci wa an yatahallaka an-nasu yawm al-jum'ati qabla as-salati kada kuma mutane su zo ranar juma'a kafin sallah su shiga masallaci su yi da'ira suna suna suna suna suna karatu ko suna wani abu abinda ake so ranar juma'a kafin ai sallah ka zauna kana zikiri kana tasbih kana karatun alqur'ani bayan sallar masallaci za ku iya yi an fahimta wa zada yahya an ibn ajlana wa an yushada fihi dalla yace kuma an hana mutum ya tsaya cikin masallaci yana cigiyan abin da ya bata wa an yushada fihi shi'r qala abu isa hadithu abdullah ibn amr hadithun hasan wa amr ibn shu'aib هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب وقد سمع شعيب من محمد عن عبد الله بن عمرو وقد كره قوم من أهل العلم سوشيتي وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد واسمع لما يسمع هنا سير سيروا أتكم مسلاتي وبه يقول أحمد وإسحاق ورخص فيه بعض التابعين وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد قال عليك يتي wani ya zo yana ciniki a cikin masallaci sai ce alaika bi suqid dunya fa inna ma hadha suqul akhirah ce ka je kasuwan duniya nan kasuwan lahira ko wa qala salim ibn abdullah بنى عمر بن الخطاب رحبة إلى جنب المسجد سماها البطيحاء سيدنا عمر يا جنا وتفرفاجيا جيف المسلات يتي متى سورة البطيحاء وقال من أراد أن يلغت أو يش أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة يتي دو wanda ke sun yi waka ko ya ciniki ko ya wani abu ya fita ya je can aje a yi amma cikin masallaci kasuwa ce ta lahira ko wa kad waradat ar-rukhsatu an nabi sallallahu alaihi wasallama yace an samu sassauci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi inshad ash-shi'r al-hasan fi al-masjid inna karanta waka mai kyau a cikin masallaci ba haramun bane an yi sassauci a ciki saboda me ruya an sa'id bin al-musayyib marra umaru fil masjid wa hasan yushidu ash-shi'ra sai na umar ya shige masallaci ga hassan murthabit sha'irwa yana waka faƙala kuntu unshidu fi yana yana wucewa dai to sai na umar ya musunta ne ko ya ga alamar sai na umar bai ji daɗi ba ne sai ce kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka na kasance ina waka cikin masallaci a lokacin akwai wanda ya fika a masallacin sun maltafata ila abi huraira sannan sai wai ga wurin abu huraira shi mai wa hassan kenan fa qala sai ce an shuduka allah asami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni allahumma ayyidhu bi ruhil qudus baka ji manzon allah ya ce ajib anni ka amsa musu ya hassan ayyadaka allah allahumma ayyidhu bi ruhil qudus baka ji manzo Allah yana min addu'a ba yace na amsa abubuwan da kafirai kuke ke faɗa masa yace na amsa maimakon shi ba na kare shi kenan ba قال نعم يتي هكا أكي وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة يتي حديث نانونا تيوا أن هنا كافين لمن يزوي خطبة أي صلى كدا أي دائرة أتكي مسلاتي أنا ينقو منيني أنا كراتوكو أنا وانا أبو abin da ake so kowa ya zauna a natsai yana zikiri yana karatun alkur'ani har liman ya so in ya hutu ba a yi sallah to bayan sallah sai ku yi halaka kuna karatun ku limu zakaratul ilmi bal yashtaghalu bizikri was salati wal insati lil khutbati thumma la ba'sa bil ijtima'i wat tahalluqi ba'da as-salati fil masjid wa ghayrihi wa amma talabu dallati fil masjid amma mutum ya zo yana cigiyan abin da ya bata a cikin masallaci wa rafa sauti bi ghairi zikiri fa makruhun wannan an hana mutum ya daga murya a masallaci ba zikiri ba ne bikoko yana cigiya abu ya bata kaza abu ya bata kaza ka ce an hana ruya na abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace an rawaito daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man sami'a rajulan yashudu dallatan fil masjidi duk wanda ya ji wani yana cigiyan wani abin da ya bata a cikin masallaci falyakul la radda Allahu alayka kace kada Allah ya maidan ma abin da ka rasa fa innal masajid lam tubna li hadha ai masallaci ba a gina su dan wannan ba waru an abi hurairah aidan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an rawaito daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi in kuka ga wanda yake yake sai da sayarwa a cikin masallaci faqulu ku ce mishi la arbaha Allahu tijarataka la arbaha Allahu tijarataka kada Allah ya sa ma albarka a cikin kasuwancinka kada Allah ya sa وروي أن عمر قال لرجلين من أهل الطائف رفعا أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم a rawaito wasu mutane daga ta'if sun daga muryarsu a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce law kuntuma min ahli albaladi la auja'atukuma ce ba dan baki bane da kun fito wani wuri ne ko kauye ba da nayi muku bulala tarfa'ani aswatakuma fi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuna daga murya a masallacin manzo Allah ga manzo Allah kwance kuma Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi وروي أن عمر سمع صوت رجل في المسجد an rawaito sayyidina Umar ya ji muryar wani mutum a masallaci fa qala atadri aina anta yace kai ka ko san inda kake kuwa kana daga musu murya kana abinda kake so ka san inda kake kuwa qala abu sulaiman al-khattabi wa yadkhulu fi hadha kullu amrin lam yubna lahu al-masjid al-khattabi yace cikin wannan halin duk abinda ba saboda shi aka gina masallaci ba kada a yi shi a cikin masallaci min umuri mu'amalatin nas واقتضاء حقوقهم وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد ويسمع لما السلف سنحن ما متين يروكو أتكم مسلاج وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المترد في المسجد ويسمع سنع غني إن يأيكا كباش صدقاء أتكم مسلاج to ba an fada don ya zama maka rowa bane yanzu kun ga halin da ake ciki ana cikin wahala wanda ya tashi yana magana ma ba shi cin hayyacin shi ba shi cin hankalin shi in kana so fita waje ka tsaya bakin kofa yana fitowa sai ka mika mishi an fahimta kada ka ce tun da yayi kuskure yayi bara a masallaci ka kyale shi wallahi zai je kwanan yunwa mutane suna cikin wahala suna cikin yunwa suna cikin wahala yana cikin hanyoyin da za a bi a gyara abin da ake son a gyara gyaru a wada a kula da waɗannan mutane duk baki ɗaya da suke cikin wahala masu gudun hijira da waɗanda aka kakkai dukkan shekara nawa ana ta tashin hankali ana kashe-kashen mutane mai duguri katsina sakkwato zamfara abu kaduna da menene ko'ina mutanen da ake kashewa ɗin suna da mata da 'ya'ya mata to duk matansu ya za a yi da su suna zaune ba wanda zai aure su ba wanda zai aure su babban matsala kenan ko sa'annan kuma wa zai kula da su ba su da kyan da za a aure su waye zai je kula da su to dole ta tashi ga takaicin an kashe mijinta ga ai gabanta kuma za ta je ta nemi sana'ar da za ta yi ta kula da 'ya'yanta yaushe za a zauna lafiya a cikin rayuwa ya za a zauna lafiya a cikin rayuwa tunda ko kaninsa ne ya mutu ko wansa ya mutu in kaga sai dai in matan da aka bari kyakkyawa ce sai zo malam ya halatta mutum ya aure matan wansan ya rasu ko matan kada sai ya yi ya ganta kyakkyawa kenan da sauran jini a jika amma in ba tana da rangwamin kyau ba ruwan shi matan kaninka ne ko wanka ƴaƴan kaninka ƴaƴan dole ka kula da su dole ka kula da su dole hukuma ta kafa doka akan haka gashi mutane suna barnata dukiya saboda a canza mota yau gobe ga mutane ya'yan kannansu suna kwana yunwa ba karatu ba makaranta ba menene ba wajibi bane akan su duba aka ce makoci kamar ya kwana yunwa za ka yi laifi balle dan kanin ka dan wanka in ya mutu ya bar dukiya mai yawa suwa za su shiga cikin su ce ai mu za mu kula da dukiyar su to dan me da ya bar wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yace yace duk wanda ya mutu ya bar gado a raba mai iyalansa duk wanda ya mutu ya bar bashi a zo zan biya banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin haka ko ina kashe kashe ake kuma an fi kashe maza duk da cewa ana kashe mata din an fi kashe maza yana da mace daya ko biyu ko ko an kashe shi ko tana da ɗaya biyu mata biyu ko in sun girma ya za su wai ba wanda zai kula da su ma'ana dukiyar ƙasa ba za ta kula da su ba kuma al'ummar musulmai ba ku da imani ya ragu ne ina zakkanku ina kyauta da alkhairi da kuke yi yaushe za a kyale su haka saboda me aka faranta zakka an faranta zakka ne don kowa ya san yana cikin musulunci yana da gata in kana da shi za a karba a bayar in kan baka da shi za a karbo a baka balle wayanda an kashe mazan su suna cikin takaici shekara yaushe kwana nawa za ta yi wannan takaicin ya tafi da zafin annan abin sa'annan kuma sai ta za ta je ta neman makanta abinci ba ruwan sha da mai kyau ba wurin kwana mai kyau ba menene da mai da mai kyau wace irin rayuwa kenan ake yi ya za a yi a magance duk abin da ake ciki kullum ana faman magancewa kuma kullum masifar da ke zuwa tafi ta yau tafi ta je ta gobe za ta to mai irin rayuwa kenan ya kamata a dawo kowa ya dawo cikin hayyacinsa wannan hanyar da aka dauko ba hanyar gyara ba ba hanya ce ta gyara ba wace hanya ce ta gyara wace hanya aka bi aka bata ba haka bane ba hanyar da aka bi aka bata aka shiga cikin wannan hali ita za a bi a gyara sai ga kowa ya samu zama lafiya bayan da za a ce wai mutane suna cikin talauci ai Najeriya na da kuɗi ba Najeriya ba duk duniyan Allah ko kafiri ne ko musulmi ne bature ne ko banasare ko wane ne ko baki ko fari Allah ne ya halicce su Allah kafin ya halicci halittarsa sai ya tanadar musu komai da komai ba wanda Allah zai bari da yunwa ko da talauci kowa kafin Allah ya halicci halittarsa an a kaddara Allah ya kaddara zai halicci mutum miliyan duniya sai ba su arzikin miliyan ba ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba Najeriya mutum miliyan ɗari biyu Allah ba zai taɓa ba Najeriya arzikin mutum miliyan ɗari biyu ba ɗaya ba sai dai ba da arzikin miliyan ɗari biyu da miliyan ɗari biyu da miliyan ɗari biyu sai dai bayar ninkin ba ninkin to ya ake yi waɗanda ke rike da kasar su ne suka yi kuskuren tafiya ba yadda za a yi ai tafiya da zalunci a zauna lafiya a ji daɗin rayuwa kai da kake gani kana cikin jin daɗin rayuwa wallahi ba jin daɗin rayuwa ba ne zai fita hancinka za ka zo ka yi nadama za ka yi kuka da hawayenka yace za a zauna wani suna karɓar miliyoyi wasu abinda za su yi aiki tun safe har dare albashin shi ma sai da kyar yake samu da kyar ake biyan shi suna kashe kuɗi na fitan hankali amma wai mafi karancin albashi dubu talatin wai ba zai yi ba kuma wanda aka ce ba dubu talatin din ba zai ishe shi ba shi ma dole ya saura nan da shi ma ya samu dama da ya je wajen masu karban miliyan talatin din ba haka bane ba to sai aka biddu hanyoyin da za a toshe matalaka shi ma ya samu ya dan abin nan aiki ba za ka samu ba sai ka aika rafi shiga makaranta wahala yin karatun wahala fita wahala sai ka fita cikin wahala a ce shi wanda ya samu first class shine zai samu aiki kai ka samu third class ba za baka aiki ba to mana ina amfanin boko da kai shekara nawa ne kenan ba shi da amfani to za a zo a zama su ƴaƴan wa za su yi ta samun aiki su sun tura 'ya'yan soje sun yi karatu sun tura su private sun biya kudi sun yi karatu to su ne za su biya kudi su samu first class su za ta ba aiki ke to ya talaka ashe su yi kenan ba aiki kuma ciki shi bai san akwai aiki ko ba aiki ba abin da yake bukata me a bashi dole dole a bashi ko ana so ko ba a so ko halal ko haram duk sa'an da mutum ya rasa wannan abubuwa sai kwanko tunaninsa ya canza tunaninsa duka yaya za a yi na samu ne ba wace hanya zan bi da samu ba akwai wace hanya zan bi da samu addini ya ce ga hanyar da za ka bi karka bi a wannan lokacin da ya kai wannan ba a abin da yake su ya zan ki samu ko yaya ko ta kaka shi ne sai zai hana ka bacci ya je tsare wannan a je kashe wannan a je a yi menene da menene da menene sai ana ganin su kaɗai ke kuskure waɗanda suka sababa wannan su ba kuskure suka yi ba ba kuskure suka yi ba shi ya za a gyara وقال بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد وورد النهي عن إقامة الحدود في المسجد ويسمس كتير أي كو حد بزاء سيرد حد باتك مسلاتي سيدي أفتر حبا مسلاتي wa'yansu kuma suka ce ƙala umaru fi man lazimahu haddun فقال عمر سيدنا عمر يتي في من لزمه حد وين ذا غير محدي يتي اخرجاه من المسجد ويذكر عن علي نحوه يتي ان ذا غير مش ده حدي افتر ده شي daga masallaci a jira haban masallaci وقال معاذ بن جبل ان المساجد احرت من خمس من ان تقام فيها الحدود او يقتص فيها الجراح او ينطق فيها بالاشعار او ينشر فيها الضاله او تتخذ سوقا wayannan duk an hana ai in kasu cikin masallaci walam yara ba'duhum bil qada'i fil masjid ba'san wayan suna ganin za a yi hukunci a masallaci ya zama kamar babu laifi لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبب من زعل الله صلى الله عليه وسلم لعن بين العجلاني وامرأته في المسجد سبب أن يا من زعل الله يا مر أن لعاني ملعنا أشكي مسلاتي wala ana umaru inda mimbarin nabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina umar kuma ya sa ayi li'ani wajen mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ma nan wannan magana mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen masallaci yake ko cikin masallaci cikin masallaci yake wa qada shuraihun wa sha'bi wa yahya bin ya'mura fil masjidi wa'annan sun yi hukunci a cikin masallaci وكان الحسن وزرارة بن أوفاء يقضيان في في الرحبة خارجا من المسجد ويسمى سنة عين رحاب ما نافر فاجيا مسلاتي شاكي زوا أيبا تشكي مسلاتي با يا تشكا to mutane suna nesa yanzu lokacin ruwa ne ko? اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Guarda la